أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yau insha Allahu za mu ci gaba da karatunmu na ruhul adab na maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda karatu ya koro mu a wancan sati mun tsaya game da bayani akan abubuwan da ya shafi shurutu a tsarikati tijaniya wato sharuɗan tsarikar tijaniya wanda mun karanta sharuɗan da aka kawo cikin rimaku wanda mun so mu haɗa da ziyada na shehu a ce radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kawo a cikin al'ifada. A cikin wayannan sharuɗa akwai alkhairin gaske sosai sosai, musamman wayanda suke fakewa ga ɗarikan tijjaniya suke aikata masha'a suke aikata abin da suka ga dama, to za su san cewa tabbas ba suna yi ba ne da lafisin maulan mushewa tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Sannan kuma wayanda suke son su yi abin dan Allah za su san cewa ga ainihin abin da ke cikin tafiyar za su gyara tafiyarsu. to wannan idan muka duba shi maulan mushu a ce radiyallahu ta'ala anhu ya ƙara ta da yawa wanda ya kawo har guda ya kai 29 wanda mu muka kawo mun kawo shi guda 23 to alal haqiqa wancan wa bihadhal qadr kifaya ina ga akan su da mu tsaya to anan za mu tashi a baiti na yau fadin sa da yake cewa mu'azziman li ahlihi jami'a la siyama al khassatukum muti'a إذا شرعت في الذكار الورد فلازم الآداب قدر الحد تأدب في ظاهر وباطن به يرك المرء للمواطن واستحضرنك شيخك المربي كذاك شيخه بدون ريب وين abin da ya fara mana anan bayan mun ji cewa menene abubuwan falasta fi akhdhi tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tasluh duk wanda zai ce kawai ni dan ɗarikar tijjaniya ne wannan bai ishe ka ka zamto na Allah ba kawai dan ka ce ni dan ɗarikar tijjaniya ne ko ni bakadire ne ko ni kaza mukammilan shurutahul muqarrara dole sai ka cika shartan ɗarikar tijjaniya wanda aka tabbatar mukabidan adabahul mu'tabira sai ka kuma yi gogayya da ladduban ɗarikar tijjaniya wanda su ne wa'inda aka san su to shine daga cikin bayan wannan abubuwan da ya kawo daga cikin sharaɗin wanda yake mutum batijjane shi ne ke cewa mu'azziman li ahlihi jami'a dole ka dinga girmama duk wanda yake intisabi da zikan tijjaniya ko da waye ne mu'azziman li ahlihi jami'an la siyama al khassatukum muti'an musamman wanda suke khasawa wanda Allah ya ba su mukami a cikin tariqa to wa'innan dole ka musu biyayya anan mu'azziman li ahlihi jami'an abinda zamu dauka shine maulamu shau tijjani رضي الله عنه يناتي قال لي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك أصحابي فقراؤك فقرائي تلامذك تلاميذي من ذا الله يأتي وشوت الجاني صحبانك صحبيناني الماجرانك الماجريناني تلكا وانا سكيزونا دكي تلكا واناني دومين باس ركو دكوا سي النجم محمد صلى الله عليه وسلم وانا يسا سيزمتو جرم ماسو دولني a tsarin musulunci dama duk ɗan adam mutum ne mai girma walakad karramna bani adama duk ɗan adam Allah ya girmama shi shi yasa a tsarin musulunci duk wani abu mai rai wannan abu yana da alfarman tsarki a jikinsa duk wani abu mai rai tun daga karatun iziya ko kullu hayyin tahir ko duk wani abu mai rai wannan abu mai tsarki ne haka kullu adamiyin shi din ma tahirun duk ɗan adam shi ma yana da tsarki wanda har ake magana ta gawan dan adam ta da alfarma ta da hurumi wanda mutum dole zai kiyaye to balle kuma ana yin maganar wanda kullun yana salati wa annabi yana istighfari yana hailala to wannan shi ya ƙara wajibi akan wajibi ashe girmama wanda yake batijani wannan wajibi ne da umarni ne na Allah umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kullum muna ƙara faɗin abinda manzon Allah ya gawo shi tijani kulli ashabika la yu'zini ko la yu'zini sai shehu tijjani ke cewa awai uzika ashabi yace bi izayati ba'dihim ba'da shehu tijjani yace masa ya ahmad tijjani ka gaya wa abokan zaman ka kar su cutar da ni yace yanzu abokan zama na su cutar da kai suna zikiri suna salati suna la ilaha yace na'am idan ɗayan su ya cuci ɗaya to sun cuce ni to shi yasa daga cikin sharadi mu'azziman li ahlihi jami'a girmama duk wanda yake intisabi da tarikan tijjani wannan wajibi la siyama al-khassatu ballantana wa'inda suke ashabul khususi khawasul khawasi khassatul khassa to dole ne mutum ya girmama su duk wanda aka ce wannan muqaddami ne ko kuma wannan shehi ne ko wannan khalifa ne to ya dauke da wani mukami na daban a cikin tafiya wanda dole ka girmama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana laysa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sagirana duk wanda bai girmama babba a cikin mu manzo Allah ce wannan ba namu bane duk wanda bai ji tausayin na kasa da shi ba a cikin mu shi ma annabi yake cewa mene ba namu bane wasu malamai suka yi mata fassara na yanda take cewa duk wanda bai ji tausayin na kasa da shi ba wannan bai tare da annabi Muhammadu duk wanda bai girmama na sama da shi ba bai tare da manzon Allah anan sai suka ce abinda ake nufi ma'ana ba na gari bane bai daga cikin ƴan manyan tabarma da ka samu mutum a gida yanzu akwai wanda suna tare da mu anan amma ba su cikin nan wajen da dukan mu muke tare to kaga wannan ay man lam yukabbir kabirana wa lam yarham sagirana ko kuma wa lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sagirana duk wanda bai girmama na sama da shi ba sannan kuma bai tausaya wani kasa da shi ba wannan bayi daga cikin ma'ashir na taron annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam anan akwai wani kadiya da ta faru tsakanin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da aka zo sai ɗaya daga cikin su karami ya tashi zai magana manzo Allah ya ce masa kabbir kabbir kabbir kabbir annabi ya nuni da yayi shiru a nuna babba ya fara gabatarwa kafin karami wannan yana da kyau idan ba wasu mahallai ba ana duba girma kafin a duba falala da yake faruwa. Mahalli na farko, mahallin abin da ya shafi limanci. Idan an zo gabatar limanci, manzo Allah sallama yake cewa ya ummun nasu ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah. Wanda zai jagoranci mutane shine wanda yafi su sanin addini, wanda yafi su sanin alqur'ani, yafi su sanin tsarin abin da Allah yake faɗi shine farko wanda za a gabatar a game da limanci. manzo Allah ce idan dukkan su daidai ne malamai suka yi shahadi idan sun zo daidai duka kowa a cikin su masanin addini ne malamai suka ce a duba wafi kowa shekara a cikin su sai a dauki wanda ya fi su shekara wanda ya fi shekaru da girma sai a fara gabatar da shi idan ya zamo shekarun su da girman su ɗaya ne ya za a yi kuma sai a duba a cikin su waye ya fi kamala in ya zama dukkan su kamalan su daidai ne ya za a yi ƙarshe da har da ta kare ya zama an yi ƙuri'a amma abin da nake nufi a nan shine a nan fannin addini duk abin da ya zamto na addini ne to akan fara gabatar da wanda ya san addini sannan kuma amma tasirin girma yana cikin addini idan aka samu wanda yake babba ya san addini to gabatar da shi akan fi bukata akan gabatar da wanda yake bai san addinin ba kuma yana kasa da shi idan mun duba akwai wajajen da addini yakan yi wa mutum alfarma saboda sani za mu ga irin abin da addini ya yi wa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam annabi Yusuf da ilimi ya zo ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim da ilimi Allah ya fifita shi annabi Adamu mala'iku sun haifi haifan haifansa ne Allah yake cewa yace Allah ya fifita shi wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati ko sannan kul thumma aradahum ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sannan Allah ya aradaha ala al-mala'ika ya bijirar da wannan kayayyakin zuwa ga mala'iku. To, ashe abin da muke magana a nan shi ne, maganan da Shehu Tijjani daga cikin sharaɗin ɗarikarsa mu'azziman li ahlihi jami'an. Duk wanda aka ce wannan yana riko da ahadi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Tasila na Shehu Tijjani radiyallahu anhu. To, dolen ka ne ka girmama shi ko da a ce bai samu wani mukami da wannan ba, iya salati da istighfari da la ilaha ya isa kake alfarmansa. to a ina ne kai da kake da'awar kai batijjani ne kake da'awar kai sufi ne ka samu fahimtar cewa ka yi musguna ma wani dan uwanka wanda yake batijjani ne salati ne la ilaha illallah ne dikri yasa shi yake cewa mu'azziman li ahlihi jami'an la siyama al khaffatu kum muti'an dole kuma wanda Allah ya fifita su domin akwai wanda yake kawai shi mutamassik ne wanda mutamassik ne bil awrad mutawassik bil ahad wanda shi muridi ne to bayan muridi akan samu ci gaba mutum ya zama mukaddami mukaddami din nan an gabatar da shi ya zamto zai iya ba mu wani dariƙa shi ko mukaddami kowa da irin haddin da aka masa wani an ba shi adadin mutum biyar wani mutum goma wani mutum ashirin wani kuma an masa izini mutlak sannan bayan mukaddami akwai wanda shi kuma ba mukaddami bane ya samu ijaza zuwa shehi a dariƙa yana iya tarbiyya wanda ya zama shehi ne a cikin tarika yana khilafan shehu tijjani akan mahallin shehunta ta yanda zai iya jarragamar wasu zuwa ga Allah ya ta zuciyarsu ya nuna musu Allah ya nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamto shi kanshi ya yi tarbiyya wa kansa wanda anan ne babban hadari idan mun je mu bayani na gaba za mu yi bayanin wani ne shehi din tukunna mu ji yaya ake samun shi to bayan shehi sai kuma daga nan ne za a iya samun wanda aka masa izini bayan shekin ya zama sheki murabbi akwai kuma wanda yake khalifa ne ya khalifanci hadaran Allah ya khalifanci hadaran manzo Allah khalifa kuma takan zo ne a mukami kala biyu akwai khilafanci na cewa ƴan uwa su naɗu su taru su naɗa ka cewa kai khalifa ne wannan mukami ne na khalifanci na cewa ya halatta a musulunci ko da tafiya ne za a yi mutum biyu a nemi wani ya zama shugaba wannan ja'izi ne wannan wajibi ne ma a samu shugaba domin duk tafiyan da babu jagora tafiyan babu albarka a cikinsa baya ga nan kuma sai wanda ake samu shine bayan khalifa bayan sheki bayan khalifa za a samu wato khalifa na nadin ubangiji madaukakin sarki wanda Allah ne kadai zai nada da kansa idan Allah ya nada wannan khalifa shi kuma wannan Allah shine yake yin nadi ta yanda ya kamata ya nada ya sanar da wanda ya kamata ya sanar idan mun duba hadisin al-Imam al-Bukhari radiyallahu anhu wanda hadisin Jibril Allah kala masa yarda idza ahabba Allahu abdan nada Jibrila wa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu idan Allah ya so bawa zai kira Jibrilu yace ya Jibril ina son wani ka so shi Jibril sai ya tashi je wajen mala'ikun sama na bakwai yace musu inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu ubangiji yana son wani ku so shi su kuma na bakwai za a zo na shida na shida su zo na na biyar na biyar su zo na hudu na hudu su zo na uku na uku su zo na biyu na biyu su zo na daya to daga nan sai manzo Allah ya ce summa yudau lahu al fil ardi daga nan sai kaga an sanar a doran kasa kowa ko yake ji ana son wani ana son wani to da haka Allah yake sanar da khilafanci wanda yake na din ubangiji guduma wannan mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babu wani wanda ya zo ya ce maka wani wani ne amma kai da ka gansa ka san cewa wannan khalifan Allah ne ne da'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم wannan khalifan Allah tun da kan annabi Adamu bai daina turo khalifa ba har zuwa kan shugaban halitta annabi Muhammadu har zuwa kan sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali sayyidina Usman har zuwa kan Maulan Musho Tijjani zuwa kan Maulan Musho Ibrahim ila ma sha Allah wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ubangiji ya ce mu din kanmu mu ma khalifofin Allah ne a rayuwa a doron kasa saka wannan mu'azziman li ahli jami'a la siyama al-khassatu kun muti'an mutum wajibin sa ne ya zamto yana mai biyayya ma khawasul khassa sune manya jagorori a dariƙa abun kunya ne a ce mutum wanda yana da awar dariƙa amma kuma yana gayya da su to nan daga nan sai ce idza shara'ta fi dikar al-wurdi falazim al-adaba qadra al-haddi idza shara'ta wannan iza kamar yadda muka ji zarafi ne lima yastaqbil min zaman iza duk yadda ka dace iza jaa ana bayanin wani abin da zai zo zarafi ne amma wanda yake zai zo idan an ce iz kaza wa iz nataqna ko kuma wa iz kaza wa iz kaza to ana magana ne akan zarafin abin da ya gabata amma iza ana maganan abin da zai zo ne to shi ne yake ma bayani iza shara'ata fi dikaril wurdi a duk lokacin da ka tashi fi dikarul wurdi ai fi azkarul wurdi ne a duk lokacin da ka tashi da ka yi ambaton wurdi to anan sai zamto an yi idgamin zal a cikin ta shi kuma ta aka mai da shi cikin dal sai zama fit tizkarul wurdi sai aka mai da shi fi fiddikarul wurdi idza shara'ata fiddikari a lokacin idza shara'ata fi ittizkarul wurdi sai aka nade shi aka yi idgamin ta a cikin zal shi kuma ya koma zuwa dal to shine idan mutum ya tashi zaka fara yin wurzi falazimil adaba kalazimci ladabi kadar alhazzi gwargwaron iko ladabi a duk lokacin da mutum zai yi lazimi zaka yi kiran sunan annabi zaka yi salati wa manzo Allah ko istighfari ko la ilaha illallah falazimil adaba dole kalazimci yin ladabi wannan yin ladabin abinda ake nufi ladabi kala biyu ne za mu ji akwai ladabi wanda yake na zahiri akwai ladabi wanda yake mene na batini wanda shi ne ake maganan huduri wannan ladabin kuma kowa ya san ladabi da irin zama da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina amtana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wayannan ayoyi guda uku kacal idan mutum ya dauka sun ishe shi su koyar da kai ladabi a gaban annabi Muhammad. To a lokacin da ka zauna za ka karanta lazimi, to ana son na farko daga cikin alamun cewa kai ne ladabi ne, to za ka fuskanci alƙibla. Domin fuskantar alƙibla yana ishara ga cewa menene za ka yi bautan Allah ne. Bayan fuskantar alƙibla za a ga cewa ka zauna cikin tsarki. Bayan zama cikin tsarki, za ka zamto kalmomin da kake faɗi ba hauragiya kake ba a ba haka kake su ba astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim kada kana yin hauragiya hauragiya na da alamun menene rashin ladabi hauragiya hauragiya kana jan wuridi a matsayin hauragiya wannan ishara ne cewa kai ba mai ladabi bane a hadaran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana son kana yi ƙasa ƙasa da girmamawa da jin kawai kai ga kanan kana huduri da shugaban halitta idan annabi ma baka yi hudurin na tare da kai ba ai Allah yana tare da kai ko ba haka bane mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu wannan ladabin shine kai huduri na ubangiji ga kaga Allah kawai kawai da da a bude maka hijabi a dauke maka zaka ga Allah gashi a gaban ka ko a ina kake ko kana cikin akwati ne ko kana cikin daki ne daga cikin ladabi ba a san kana karanta salatin ma'aiki a tsaye sai in ya zama bayan da ka iya sai ya zama uzurin tafiya ne kama ka amma kana zaune ba abin da zaka yi to ka zauna cikin ladabi ka yi wa annabi salati ba a san kana cikin surutu sai dai in ya zama ba inda ka iya domin ana son kowane lokutan ka kana yi manzo Allah salati kada ka dauke wani lokacin da baka salati saka to karka sai kuma dole he na zauna ni kuma kafin ne salati za a rasa ɗayan biyun to ana son kowane hali qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa qu'udan wa ala junubihim a tsayen ne a zaunan ne a kwance ne kai wa annabi salati amma inda hali ba wani uzuri ba to ka fuskanci alƙibla ka zamo cikin tsarki ka zamo cikin nutsuwa da huduri walazimil adaba qadra alhaddi dole duk wani salo na ladabi kai kokari ka yi su gwargwadon iko domin kana so kai lazimi domin kana so karanci wazifa domin kana so kai salati wa annabi domin kana so kai istighfari domin kana so karanta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ladabi din kowa da gwargwadon ladabinsa akwai ladabi na muridi, akwai ladabi na muƙaddami, akwai ladabi na shekhi, akwai ladabi na khalifan Allah. Kowa da gwargwadon ladabinsa, wani zai ladabi ne kamar na tare da wansa, wani zai ladabi ne kamar na tare da mahaifiyarsa, wani zai ladabi ne kamar na tare da mahaifinsa, wani kuma zai ladabi ne kamar na bakin bindiga. Wani kuma zai ladabi ne kamar ga Abara'il ya zo, wani kuma zai ladabi ne gashi yana ganin gashi ga manzon Allah. to Allah ka sa ladabin mu ta kai karfin da damu na fusguruhin manzon Allah tare da mu domin wanda zai iya yin ladabi a lokacin da yake karanta wirdi yana iya ganin kaman ga ka ga shehin kama wannan babban mutum ne domin a gaban shehin ka ya kake kakan nutsu Usama ibn Shariki yace idan mun zauna gaban manzon Allah tsuntsu za ta iya zuwa ta soka akan mu ta tashi sai tana tunanin cewa ba komai a tare da mu tana tunanin kawai gumaka ne saboda nutsuwar da suke a gaban manzo Allah to yaya za ka yi kai kuma kana tunanin kana tare da annabi amma kuma kana ta argas argas shi yasa ake so mutum mai lazimi kar ya yawaita yin surutu ba a san magana sai in ya zama na dole ko mahaifiya ta ma magana ko mahaifi ko wani abin da zai shigar da halaka ba za ka yi ba in mahaifiya ta kira sunanka za ka amsa in mahaifinka ya ma magana za ka amsa ina lazimi ne in sun ce dole ka yanke he ka yanke idan har shehin kai ma magana za ka amsa haka sannan idan abin halaka ya bijiro kana ladimi yaro ya tingis tingis zai fara zai fada rija ba za ka na a a to idan ya je fada laifin kai za iya kama ka ko sallah kake yi za ka bari maciji ka gare sa ruwan na bacci za ka yi tsalle ka je ka tashe shi ba na tashi ba na tashi ba na tashi sai da me yasa wannan abun rai ne in ba ran yusu za a yi ba da yusu a yi ladabi saka ƴan uwa a kiyaye ladabi daban takalluf kuma daban Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu wata ran da aka daura mata abin da ba za ta yi ba to ladabin karka yi ladabin kakale ladabin kakale to kana zaune kana lazimi salamu alaikum an kama bashinka sai kai shiru ka ce kana lazimi ne ka ji amsa sannan daga ranar daga wannan lokacin kuma an ɗauki ma huduri ka ta tanin ka ya zai da bashi kaffa nake tashi ya dai kaza ka shikenan bashi ya tafi ya tafi da imanin ka kuma a gama kuma baka da karfin sabati saka yan uwa mu kula sosai to shine ke cewa ta'addubun fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar'u lil mawatini kun ga yin ladabi a zahiri da batini da shi duk wanda ya tafi a hadaran Allah da shi yaje ba yawan salatin ka bane ba yawan istighfarin ka bane ba yawan azumin ka bane ba yawan sallan ka bane wanne ne ka samu kai cikin huduri shine abin da ake bukata a hadaran Allah me yasa ake ji sanan Abubakar yafi kowa a cikin sahabbai akwai sahabin da yafi sanan Abubakar ruku'u yafi shi kabbara yafi shi komai akwai asahabban akwai sahabin da yafi sanan Abubakar sadaukarwa dan shi ya rasu a filin daga duk da cewa wannan rubutawa ne Allah yake yi duk yanda kake ka shiga wa ba za ka mutu ba ga irin su Khalid ibn al-Walid yakan fita ya zama kamar mashi cikin rugunsumi amma kuma haka zai dawo da ransa ya zai dai bar duniya na kwanci akan gado ya kalle shi ce yau Khalid ne zai bar duniya amma ba filin yaki ba yace la qarrat ainul jubana la qarrat ainul jubana yace idan masu tsoro da suka ji tsoron mutuwa a filin dagan yaki kar ta taɓa yin sani wai na bakin cikin me yasa ba a kashe shi a filin dagan yaki ba to irin wayannan suna nan kata kata to amma menene abin da ake fara bukata ladabi innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina amtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim ubangiji yake cewa wanda suke kankan da kai muryan su yake kasa kasa a gaban muryan Annabi Muhammadu suna da lallai babban mukami da wannan ladabin ne duk wani tafiya zaka kai yanda zaka kai ba abin da ya karya Abu Jahl sai rashin ladabi ga zatin manzo Allah ba abin da ya karya Abu Lahab sai rashin ladabi ga hadaran manzan Allah. Ba abin da ya karya Utbat ibn Rabi'a sai rashin ladabi ga hadaran manzan Allah. Babu abin da ya karya Amr ibn Hisham sai rashin ladabi ga hadaran Annabi Muhammad. Babu abin da ya karya duk wanda ya karya sai rashin ladabi ga hadaran manzan Allah. Ashe ladabi ga hadaran Annabi Muhammad shine babban mukami. Shi yasa ta'addubun fi zahirin wa batinin yin ladabi a zahiri da batini a zahirin ka mun faɗi shine alamomin ladabi na daga ciki na farko mutum ya zamto yana cikin tsarki shine na farko da ka zama cikin tsarki na biyu a ka fuskanci alƙibla na uku a kana yawan samun nutsuwa da shiru domin kana tare da manzon Allah na hudu in za ka yi abin ana son abin da kake faɗi kana ji ba ba sirin batu kake ba ba kai na gama to baka gama ba a ana son abin da kake faɗin kai ma kana ji astaghfirullah astaghfirullah an fahimta an fahimta idan mun zo karatun mu na kitabul azkar insha Allah wannan babin zai fita mana gobe insha Allah da fadin sa sannan kuma baya ga wannan ladabi na batini shi kuma yaya ka dauki annabi a ranka ne kawai saboda karfin ladabin wani yana zaune zai na jin gashi ga manzon Allah kun fahimta wannan ya za mu yi mu dauko wannan hadisin hanzalatu hanzala ya fito yana yawo yana na faka hanzala na faka hanzala yana gudu yana hanzala ya zama munafiki hanzala ya zama munafiki sabin annabi Muhammad ne wanda ana maganan hanzala sai da kai mala'iku ne suka mai wanka bayan ya bi duniya ba mutane ba lokacin da aka kashe hanzalatul kasil a filin yaki an mai aure ne bayan an masa aure ya hanzala kawai sai ji an buga kujen yaki an buga ƙara in annabi zai fita ki akwai kalan kuje da ake buga hanzalatu kawai ya jawa ya fi ko ya fita. Ango ne fa, ran da aka yi shi ɗaki ba shagari. Shi an yafe masa ma ba sai ya fita ba amma kawai ya fita. An gama yaƙi kafin ka ce menene an dawo manzo Allah ce ina hanzala. Ya ce ina jin ƙanshin aljanna ta can dozan aje a duba akwai hanzalatu a wajen. Suka yi suka samu hanzala an huhuda shi sama da sara ashirin da bakwai. Aka ɗauko hanzala. manzo Allah daga ne sai ce gasu suna zuwa amma na ga ruwa na zuba a cikin hanzal yaya na ga mala'iku suna masa wanka bayan shahidi ba a mai wanka me ya faru sallallahu alaihi wasallam me gani har har jikin har har wuce har tumbi ko me gani har abin da gaibi ba ta gani domin shi yana gani da ganin ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tambayo matansa me ya faru kafin fa aka hanzala ce mata ta ce a ga manzo Allah hanzalatu ya fita da janaba a jikinsa zalla ce na san cewa wanda yi mutuwar shahada mala'iku ai ba a mai wanka to shi yasa sahabbai sai da ruwa na zuba akan hanzala yaf yaf yaf yaf na zuba sai da gaskata annabi Muhammad amma abin da zai baku hawaki duk wannan mukamin shin kawai yana gudu yana tafiya na ce na faka hanzala hanzala munafiki ne daga yau sai na bakar ya da hanzala ya ce masa hanzala me ya faru ya aka kake cewa kai munafiki ne ya ce abubakar ya ce idan mun zauna a gaban manzon Allah nakan zauna yi ina ganin kawai gani ga aljanna gani ga tashin kiyama gani ga Allah kawai komai ina ganin shi mushahada nake da hadarin ubangiji ya ce amma da na bar wajen manzon Allah na koma gida har nakan iya jin daɗi a yi hira in amsa a'a sai na bakar ya shiru ya ce in haka ne ba hanzala bane ya zama munafiki na faka abubakar na faka abubakar shi ma yana na faka hanzala abubakar yana ni kai na na sani ni ne munafiki hanzala ni ne munafiki suna tafiya duk wanda suka haddace in an haɗu ya ce masa to fa ka ji dalilin fa da hanzala yake ce shi munafiki ne ni ma kawai ya ce ni wa munafiki ne kafin ka ankara gungu guda gaban manzon Allah na faka wani na faka wani na faka wani na faka wani ni munafiki ne ni munafiki ne suka je gaban manzon Allah manzon Allah ya ce me ya faru hanzala ya ce ya rasulullahi idan mun zo gaban ka da mun zauna a gabanka ya ce wallahi nakan ga gani ga aljanna nakan ga ga Allah yana hisabi an wuce bajan malam nakan ga ga kaza ga kaza komai ina ganin shi kawai sai da zuzurutun huduri da yake samu saboda gangan jiki na zatin manzon Allah manzon Allah ya ce wallahi law annakum tadumuna ala ma antum alayhi indi da a ce abinda kuke samu na huduri za ku ci gaba da samun shi a gidaddakinku kamar yadda kuke yi a gona in kun zauna har kun da kaiwa hudurin ku yana kai ku hadarto ubangijin ku manzo Allah ce wallahi da har gida malaiku za su bi ku suna gaishe ku don mukamin ku manyan mukamai ne shi yasa da aka ji wali ya ce a malaiku tabbas in hudurin ka ya kai kana gida zaka ga an zo an gaishe ka Mika'ilu ne ya zo gaishe ka ko mala'ika ne mala'ika Mika'ilu sai zo gaishe ka sai zo ka gaishe ka akwai abin mamaki ne shi yasa wanda bai sani ba sai kaga ya razana amma ba abin mamaki bane huduri na haifar da komai in ka ci gaba da huduri a hadaran manzon Allah duk annabawan nan sai ka gan su a huduri da hadaran ma'aiki sai Allah ya turo maka mala'iku abinda ba a gani sai ka gani ko baka razana ba sai da kasancewar kana ganin abin da ya fi shi da idon zuciya wanda ya yi hudurin hadaran ubangiji yaya ne kuma dan ya yi hudurin mala'iku wannan hadisi ne kuma ibn taymiya kansa shi ma ya kawo a cikin littafin sa al-istiqama yana tabbatar da cewa ana samun mushahada da huduri ashe wannan ba abun mamaki bane saka idan mutum ya tsaya da huduri wannan gwargwadon yanda kake daukan manzon Allah a zuciyanka gwargwadon yanda kake daukan hadaran a zuciyanka gwargwadon karfin hudurinka da abinda hudurinka zai bada menene hasken nan abin da yake mutuwa a waya a waya sai kaga ga sikirin amma ba ta gani a flashin ne ko me ake tsada akwai wani abu to shi din dai ba ta senso bane akwai wani abin da za gan shi lens lens na da ke gani sai karfin karfin hudurin ka karfin abin da zai kawo maka da yanzu nan sai ga ubangiji yana maka duk hisabin da zai ba abun mamaki bane haka hanzala yake faɗi muna zaune ina gani to sai ka ku dage da saka huduri in ka zo da ka wirdi kana halarto shehunnan ka har karfin kai shi kana iya halarto hadaran manzon Allah har da kai kana iya hadarto wato yanda zaka ga su aljanna da makamantan su duk Allah zai nuna maka ba mamaki Allah ya taimake mu to shine yake cewa bihi yurqal mar'u lil mawatini duk wanda kashi ya kai ladabi ne a hadaran manzon Allah ta kai shi abin da ya kai ba kawai jingirin yawan adadin jajayenka duk jajayenka in ba ladabi wani sai ce Allah so daya wannan Allah ya girma ban sha'aninsa kai kuma yake ta faɗa ya zama a wasa kake Allah ya sauke wala zimil hudura was sukuna kaza ka khalwatun tu'in hina wala zimil hudura was sukuna kaza ka khalwatun tu'in hina wala zimil hudura ka yawaita yin huduri shine abin da nake gaya muku kana yawaita hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan lam takun tarahu ko والسكونا كسك نسوا أدق أبن ذاكي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا salama wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama to da ka zamto mutum ne kullun kana cikin sukuni da nutsuwa za a ga nutsuwanka kar ka zama kamar wanda Allah ya ce wa durbat alaihim zillatu wal maskana wa ba'u bi gadabin min Allah a ganka a ganka an ganka a firgice a'a zaka ga nutsuwarka ya bambanta domin duk yanda kake kana tanin kana tare da manzon Allah to ya za a ganka kana wani farfar kamar a ci balbal mutum ka zamto mai yawan nutsuwa ka za ka kalwacin kuma kana yawan keɓancewa ka daina zama a cikin hira ka daina zama a cikin mutane kawai zaman banza to ina shi nan za ta taimake ka wani lokaci akwai wanda suke cewa ya halwa wai bai halatta ba a musulunci wannan jahilci ne halwa ya halatta a musulunci mu duba hadisin sai tuna Aisha wanda ya fito a cikin sahih Bukhari hadisin farko ruwayan sai tuna Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin yatakhalla bi ghar hira tun kafin a saukar mai da wahayi yakan je ya halwa a mene a garu hira garu hira din nan halwatan ne yana zuwa ya halwa ne ga nan annabi zakariya a alqur'ani shi ma lokacin da yake yake fada me aya Allah ya ce ayatuka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya ko kwana uku yayi ba magana wannan kwana uku halwa yake cikin sa halwa yana da sharuɗan sa yana da matakan da yake dauka wanda wannan abubuwa ne suna nan da yawa amma mutum yi kokari har Allah subhanahu wataala ya baka wannan abubuwa din wala mushaw tijani radiyallahu ta'ala anhu ya mana ishara ga mutum ya yi kokari wajen yawan samun wannan huduri a zuciyarsa domin wannan huduri yana taimakon mutum ya zamto mutum nagari Allah ya taimake mu to kaza ka halwatin kuma yawan yin halwa to yin hinan tana yawan taimakon mutum lokaci lokaci zaka na yin halwa to insha Allah karatunmu na gaba za mu tashi wadab rabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman saliha karatunmu na al-azkar ina ganin insha Allah gobe za mu yi shi da safe ne karfe 9 insha Allah zan fito karfe 9 sai mu yi karatun a nan masallacin zawiya kuma abin da ya sace za mu yi shi tara ina ga za mu yi tafiya da daren da ya zama bana nan za mu je buɗe masallaci da taron maulidi dan sai da tuna Fadima alaihi salam Allah kuma ya kara mana son su baki daya akwai tambaya ɗaya daga cikin kwa masu muzakarar littafi suna bibiyan mu yamin tambaya game da faɗin limbadi bismillah summa alhamdi lillahi zittawl sai ce mun to da Allah menene zittawl din nan na ce masa eh zittawl ana fassara shi da cewa ma abocin baiwa an fahimta amma baiwa ne da sai mai karfi yake yi to a mubalagan fasara kan ce zaddaulu ma abocin baiwa mai karfi Allah madaukakin sarki kenan azimil majdi mai girman daraja wannan yasa nayi murna cewa lallai ƴan uwa kuna bibiyan karatun littafi to Allah sa a yi ta kokari domin attawul da mu ji cewa baiwa ne amma baiwa ne na sai wanda ya isa ko ba haka ba wa man lam yastati minkum tawlan ko wanda bayi da wannan baiwar bai da karfi da zai iya Allah ya ce to shikenan ya zai hawa take yanga sai san an ce dole ma abocin baiwa mabuwayi mai karfi mai izza sai al'aziz yake iya wannan saka to duk wanda suke tambaya insha Allah za mu amsa kafin nan sai mu addu'a gobe in Allah da karatu mun al-azkar zai tattauna mas'aloli wanda shi ma zai na shiga karatu tuka mu domin dukkan abin da yake cikin dariƙa zikiri ne yan uwa kuma da suke bibiyan mu da su iya rubuta tambayan su kai tsaye a nan Facebook ko kuma su turo a namban da suka samu duka insha Allah za mu na amsawa gurgurdon abin da muka samu a duk ranar alhamis dai muna da karatun mu na ruhul adab fassara domin a samu gyaran zuciya da kuma sanin mecece faida da mecece farika yaya hanyar sufa yake za mu ci gaba da kokarin fahimtar abin da muka fahimta insha Allah sannan kuma akwai wanda ya ƙara min tambaya game da wurdin Shehu Tijjani da aka yi magana a cikin sharuɗa da aka kawo mun kawo sharuɗa wato ɗaiɗaiɗaiɗai har sharuɗa guda ishirin da nawa muka kawo? Mun kawo guda ishirin da takwas. Ko? Yau kuma daga shamin da muka kawo akwai wayin da muka ƙara in kun fahimta. Wanda wanda muka ƙara nan daga ciki akwai mu'azziman li ahlihi jami'an. Wannan mu'azziman li ahlihi jami'an din yana ɗauke da ma'ana da yawa. Shi ma yana da cikin wani sharaɗin da ba mu karanta ba shine adamul muqata'a bainahu wa bainal muslimin. Haramun ne mutum musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi fiye da kwana uku in ji manzan Allah. Ko da faɗa ku kai, ko da duke duke kai, in ka ga musulmi karka yadda ka ci mai sallama, kuskure ne. Duk wanda ka ganshi ka mai sallama, alamun karatu amfani da shi. duk wanda baya aiki da karatunsa jahili duk iliminsa duk karatunka sai zamto ba ka amfani da shi kana nan su al'adabi baka san komai baka san yadda za a yi ba alamun jahilci ke ke bayyana jahilci ba a zallan rashin sanin abu a baka bane a aikata ake dubawa shi yasa mutanen mu na baya za ku ga suna da imani fiye da mu saboda su suna aikata karatun ne ba karatun ne ya dame su ba mu kuma yanzu da yawa karatu ne ya dame mu ba mu aikata shi kaga mutum an ce ya haddace kaza ya haddace kaza shine kaza amma in yi ma wani abu arnan garin ku fita wallahi ba zai muku ba sai da halayen ba na karatun ba lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun mu yi kokari mu gyara kun fahimta haramun ne musulmi ya zauna bai yi magana ɗan wansa musulmi ba har ke da kwana uku manzo Allah sallallahu yana cewa laysal wasilu bil mukafi wanda yake sada zumunta ba shine wanda in an zo masa zai zo ba wai in an maka sallama ni in ka mun sallama amma sallama wannan kai ba mai sada zumunci ba manzo Allah yake cewa mai sada zumunci shine wanda in aka yanke masa zumuncin zai yanke ka gane wani dan uwanka bayi ma magana kai kuma yake masa kun fahimta to wannan maganan da kai ka masa kai ka kai ka samu lada sayyidina ali radiyallahu anhu an ce idan ya a cikin sahabbai da irinsa da wasu su idan sun ganka ba za su maka sallama ba suna jiran ka fara musu dan ka samu lada wanda ya fara sallama ya samu lada shi yin sallama sunna ne amma mai ruwa wajibi kun fahimta idan mutum da ya ce assalamu alaikum mene sunna ne amma wanda ake wa sallama wajibi ne mayar in baka mayar baka da laifi ko mala'iku da su amsa ma wanda ya maka sallama wanda suka cika yasa haramun ne amma kuma ba in kun zo kun kai mutum arba'in wai kowa ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum wannan kuskure ne ɗaya in ya sallama a cikin ku ya isa idan kun kai mutum goma ne kuna tare kun zo gungu sai ce assalamu alaikum to sallaman sannan ya yi muku ba da a ce kuma to kai wani me yasa baka mana ba an fahimta Allah ya taimake mu dukkanin masu tambaya kamar yadda na faɗa inda tambayan a cikin karatu da muka gabatar wancan satin sai ko mana wannan insha Allah da mu tashi a maganan wadlub murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin imaman salih wani sati za ku ji mu da inda za a samu waye shehi a dariƙa waye murabbi waye muridi don wannan yana cikin hadarin da yanzu a al'umman nan ake lalacewa mutum ka gani da haskensa ya gama karatun alkur'ani yana neman jagoran da zai haɗa shi da Allah sai zai samu wani ɗan wiwi wannan ya halaka shi ya tabar da shi kuma da sunan cewa wai shi ma almajirin shehu barayin ko shehu tijjani wannan zalunci Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yau ma mun samu ziyara na ɗaya daga cikin wato manyan manyan malaman mu na'am yawa ya tafi ko wato imam Musa al-Hadi Allah ya saka masa alkhairi sannan kuma ga imam shafi mai diwani kuma yau yau ina ga ana ta wurdi ba an rera diwani ba za mu yi addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin